hamzatu fil muwala daidansa shine ha karami wanda take mara dugu to amma wa ma dul ba'i shehi muhammad nasir kabara tare da tsayin hannu na malam muhammad nasir kabara fil ulum al arabiyya a cikin sanin ilimin arabiyya walakin sai dai ya aballahu an yatimma illa kitabahu Allah bai daba wani bai cika sai littafin sa fal kamalu lillahi wahdahu shika ta Allah shi kadai to saboda ka fa idza qala wusul haba idan kaman malam nasir kabara irin wannan abu ya faru gare shi wa huwa man huwa alhalin shine wanda aka sani to fa kaifa bina nahanu ya za ka gwadanta kuma da mu allazina lam nablugh ushrihi wanda mu kai koda ushirin sa ba kashi ɗaya na goma sa mu kai ba to ba shakka malam Muhammad Nasir Kabara malami ne masanin Arabiya masanin luga masanin abubuwa da yawa to amma kuma wannan yake nuna mana cewa ba wanda ya cika sai Allah to abin da yake faɗa a cikin littafin nasa yace laysa dariqu bi an taqula tashadduqan ana qadiriyun aw ana tijani inna dariqa takhalluqun wa tahaqququn bi haqa'iqil iman wal ihsan yace mu sani ita fa dariqa ba ita ce mutum ya dinga faɗa yana cika baki yana cewa ana qadiriyun ni ba qadiri bane au ana tijani ko ni ba tijani bane wannan ba shi dariqa yace inna dariqa ita dariqa takhalluqun a ganka ka canja dabi'u ka zama dabi'u irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi ne dariqa wa tahaqququn ka zama ka samu haƙiƙanin al'amari ma'ana ka tashi daga ilmul wato wato ka ka samu tahaqquqi an gane ko imani wal ihsani gashi nan ma da hakikanin imani da kuma ihsani to wannan duka faɗin ma na sarka bara ne ashe ba wai da awa ce ni dan dariƙa bane ni sufi ne ba nan take ba a aiki ake ganewa sun makala sannan sai malam nasar kabara yace ilam kai sani annal qadiriyata cewa qadiriyya wa tijaniyata da tijaniyya shay'un wahidun abu ɗaya ne to wannan yana daga cikin cikakken insafi na shi malam nasar kabara duk da cewa Najeriya ta yi shekaru da yawa a cikin kasar a cikin kasar Najeriya tun kafin Tijjaniya ta zo an gane ko to amma duk da haka shehu ma na saka barke faɗa bai la'akarin cewa Qadiriyya ta riga ita ce a'ala ita ce aula ina ba ta gane sai ce ilam annal qadiriyata wa tijaniyata shay'un wahid abu ɗaya ne domin dukkan sunan su dariƙa kuma dukkan su tafarkin sufanci ne wa qala shehu abubakar atiku fanka babban shehi shehu abubakar atiku yana faɗa a cikin littafinsa mai suna asarar mashrafi shafi na biyu yana cewa fa kaunu tsuruku kullaha wahidatan karancewa ɗariƙa gaba ɗayanta ɗaya ce wa in kasara koda ta yawa qalahu shaykhu na tijani radiyallahu ta'ala anhu ai shaykh mushaw tijani ya faɗa wannan magana wa huwa qawluhu wannan shine faɗin sa da yake cewa wa alam kai sani anna hadha al-wird azima cewa wannan wurdi mai girma la yi ba a lakana shi liman lahu wirdu ga wanda yake da wurdi min auradul mashayikh daga wurdan shehunai an gane ko ma'ana an zaka shiga dariƙar tijaniya sai ka fita daga dukkan dariƙu baki daya wannan ƙa'ida ce ina fatan gane ila an ƙara har zuwa lokacin da yake cewa la anna auradul mashayikh kullihim domin wurdan shehunai baki ɗayan su radiyallahu ta'ala anhum Allah ya dare su ala hudan wa bayyinata tana kan shari'a da kuma shaida wannan bayanin shehu tijjani shehu a atiku ya dauko shi yake bayanin yake faɗa sa ita suna kan wato shari'a da kuma shaida wa kulluha maslakatan wa wasatun ila Allah ta'ala dukkan su abar tafarki ce wanda ake bi kuma da tare da kai zuwa ga Allah ta'ala wa qad qala qablahuma yanzu mun kawo bayanin shehu a tiku da bayanin shehu mamman daga farko su ta ce wa karkala kablahuma ai tun kafin wayannan biyan to a shehu abdullahi bin fodi ma ya faɗa kafin wayannan an gane a cikin farkon nazarinsa da yake suna minanul mannan an gane ko wannan littafin nasa na shehu a wato abdullahi bin fodi an ce tun yana saurayi ya rubuta shi minanul mannan shi ne littafin da ya fara rubutawa sannan da ya zo dab da ƙarshen rayuwarsa wanda shi ne littafin na ƙarshe sai ya littafi sunansa shukurul ihsan sai sharhin wannan littafin da ya fara cikin yana yaro ina fatan gane yau wato haka sai ke cewa tajriduna liman lahu tasarrufu ma'ati qari ghairihi tasawuf idan ka san meye ka san meye tasawuf shine tajriduna tsaitawan mu ga wanda shine kadai yake tasarrufi shine Allah kamar da komai ba wani mai yi sai Allah an gane ko ma'ata ƙari gairi tare da wulakanta waninsa kada wani abu na duniya ya zama to ya ja ka ka bar Allah ina fatan gane irin yadda muka samu sun a yau a wannan zamani ya rike da saboda dan wani abu na duniya sun bar Allah sun bar addinin Allah kuma suna yi wa yaran su burin burin suna sa su bauɗe su bar iyayensu su bar ƴan uwansu su bar kowa su a ganin su su musulmai ne haka bayan kuma su da kansu sun sani yaudar kansu ke Allah ya kiyaye mu saboda haka sufanci ka wulakanta wani Allah ka zama kai tare da Allah an gane ko yawwa ba kuma zama wai ka wulakanta a'a tadriduna liman law tasab ma'ati qa'ir ghairihi at-tasawuf an gane ko yawwa ka zamanto duk wani mai girma a gurinka ba mai girma bane Allah ne idan ya bi Allah to mai girma ne bai bi Allah ba ba mai girma bane an gane ko yau wannan shine kaida ai ma hadisi ya zo ko a duniya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullahi ko wa ma walahu wa alimun wa ta'allima da malami da mai neman ilimi da ambaton Allah da abin da ya kama da shi shine ba ladan ne ba amma duk abin da kace a duniya ladan ne an ce wata rana wani malami daga cikin malamai na sufaye ai ya zo wucewa sai ga wani sarki ana jigo shi sarkin ya gano shi to sai dauka irin malaman nan ne ko za a zo a zauna ana da sarki bambadanci ina bai san ma da akwai wani sarki ba a duniya shi ya tafi yana gojin sa kawai yana cikin Allah sai ta kira wancan malamin sarki sa aka kira shi ina zuwa gaban sa sai ke cewa kai ka san ko waye ni malamin ta na sani mana na san ka ko waye sai to waye ni sai ta ai kai farkonka awwaluka nudufatin mazira wa ahiruka jifatun kamira wa bayna yadayka tahamilul azra yace ai farkonka wato ruwan mani ne wanda yake wato rizgagge shine farkonka karshen da kuma mushe mai doyi yanzu kuma ai da kace kana dauke da kashi a cikin ka waye kai wani abu ne banda duk ya wuce haka duk dan adam da wuce haka ba sai kai zaka yi wa kanka kasbul ma'ali bayan ka ba kama mutum to sai ka nemo wa kanka hanya imma dai wato ba ka zamanto bangaren kamar da wancan malamin ke faɗa ko khalaqallahu lil ma'ali unasan wa unasan su kuma liqas'atin wa saridi Allah ya halitti wasu mutane saboda ɗaukaka da al'amari madaukaki girman Allah harka Allah da addinin Allah a nan ba gan amma wasu kuwa Allah ya halitta ne liqas'atin wa saridi kawai saboda kwanan sha da kuma tuwon da yake cikinsa kuram sun rayu ne don su ci ko dama na faɗa shi mai hankali shi ne wanda yake ci don ya rayu amma mahaukaci ba shi ne wanda yake rayuwa don ya ci to Allah ka ce to sai haka wannan shine abin da ake yi sai to wa haka laqad hadda wal gazali imamu gazali wato muhiddin haka yake wato haddin ya kan ce abin da ake yi da su banci faraki wallahi kullu hali to zaka ka kula da ubangiji ka ringa muraqaba ubangiji a kowane irin hali بفعل ما أوجبه وترك ما حرمه عليك وحرمه الله عليك لا إيه كدنك أي وسد أبند الله ما وجهه سكيا وجهه تاغريك كبر أبند الله يحرم تامك دائما أقول ذلك وقد قال قبلهم الإمام ابن الحاج المالكي babban malamin nan ibn al-hajj shi ma ya faɗa yake cewa laysa tasawwufu limsu sufi tarqau wala buka'uka in ganna al-mugannuna wala sayahin wala raqasin wala radabi ay wala tarabi ولا اختباء كان قصة مجنونة تتبال تصوف أن تصبو بلا كدر وتتبع الحق والقرآن والدين وأن ترى خاشئا لله مكتئبا على ذنبك دون الدهر محزونا yace laisa ta sau sufanci bai zaman to ba lubsu sufi ka sanya sufi a jikinka tarqau ka ringa masa raqau kana masa faci faci a ko'ina an gane ko an san irin rigar nan ta sufaye muraqqa ko muraqqa da ake sawa wannan muraqqa tana da tsohon asali ba har zahabi yana cewa ni ma shehi na zahabi shamsuddin zahabi yace shehi na ya sa min wannan muraka din ni ma na samu isnadin sufanci daga kansa har zuwa sayyidina ali in ji zahabi yana nan kuma a cikin siyar alamun nubala ya tabbatar da cewa shi ma yana da isnadin sufanci zuwa ga wato inda ake kai shi zuwa sayyidina hasan albasari zuwa sayyidina ali Allah jirshi to ita wannan sa wannan sufi din ba shi ne sufanci ba yace wala bu kawo ka in dan nalmuga nuna ba kuma ka dinga yin kuka idan ka ji mawaka suna waka ba an gane ko yawa sai ce wala sayahin ba kuma a dinga kana farmato kana ihu wala ragasin ba kana rawa ba wala daragan ko kana farin ciki wala ihtiba'in ba kuma ka dinga fagauniya ba ka an karfin sa majnuna kamar ka zama mawakaci ba shi ne sufanci ba sai ce bal tasawuf abinda ake nufi da sufanci an tasawuf bila kadri shine ka zama ka tsarkaka ba gurbata wata taba il haqqa ka kuma buga gaskiya wal qur'ana ka ba al qur'ani wa dina ka ba addinin Allah wa an tura khashi'an sana'inka kullun cikin tsoron Allah lillahi saboda Allah mukuta iban ala zunubika kana ne bakin ciki kan zunubanka dula dahari tsayin lokaci ma hazunan kana cikin bacin rai kana ta istighfari kana neman gafara ubangiji to wannan shine sufanci wa qala afa wani malamin ma yake cewa tanaza'a an-nasu fi sufi wa ikhtalafu malamai sun kai sun kawo a cikin waiwaye ma sufi ne wa ikhtalafu suka saba wa zannahu al-qawm wasu mutanen suka yi zaton shi sufanci mushtaqqan min as-sufi an tsamo shi ne daga as-suf wannan abin da ake yi wa wato wanda ake ciro shi daga cikin dabba wato tufafi da ake oh rigar gashi suf kenan sai ta dauka irin wannan ce sai ce walastu amnu hadha al-isma ni ba zan ba wannan suna ba illa fatan sai saurayin da safa ya tsarkaka fa sufiya aka tsarkake shi hatta sunniyar sufi har sai da aka kira shi da sufi to fa idza sabata lana bi hadhihi nuqulati idan ya tabbata gare mu da wannan abin da aka kira su anna tasawufa cewa shi sufanci sufanci huwa tahalli bi akhlaqil mustafa shine ya sifantuwa da dabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fara'ayna alwahida minna sai muka ga ɗaya daga cikin mu yadda i yana da awassa shi sufi ne wa yuharibu amma yana ya kasa fa hadha ya'ni annahu ahadu thalathati allazi huzirna minhu wannan yana cewa ɗaya daga cikin mutum uku ne da aka ce ba mu ba su bara mu ji su يقول تستري رحمه الله an gane ko salu dan abdullahi tustari na faɗa Allah jin gare shi yace izar su wata salasati asnafin min asnafin nas ka guji mutane uku daga mutane cikin mutane ana ji ko na farko aljababi rasul gashi ne masu girman kai sannan rafarnu ba kai ba su sana alqurra'il mudahinin makaranta wayanda suke almudahana ba kai ba su sannan almutasawwifatul jahili wanda suke masu da wasu banci kuma jahilai wannan ba mu ba su an gane a wa adamu liktirasi bima kunna fihi rashin kulawa da abin da muke cikin sa dinnan ya ja'al alwahajiyat yabhaquna minna isa da yan izara suke wani dariya an gane ko wa yarawna annana mislahum sawa'an bi sawa'in sai yaran da mu da su za a ɗaya ne hum jam'iyya an gane ko wa munazzama waladna kungiyoyi ne su an bayyana ko wa nanu al tariqi kazalika sai su yi kan mu wayan tariqa haka ne ma anna al amra laysa kazalika ayatu al amrun ba haka bane ba bal tariqatu farqun min at tasawuf ay ta tariqa wani reshe ne na sufanci wa tasawuf shi ka sufanci ahadu arkanul imani kama sabaka ai ɗaya daga rukunan imani ne kamar da ya gabata saboda Allahumma la ta'khuzna bima fa'ala sufahu minna Allah maka rike da abinda wawayen cikin mu suka aiwatar a cikin mu to bisa wannan abin da muka dan gabatar yanzu za mu fuskanci idan wani ya ce ma shi sufi ne sai kaga wayannan dabi'un da aka faɗa ba nasa bane to wannan ƙarya ce kaga a dauko wani a zaga a dauko wani a ci mutunci an fahimta to ya za a subanci a haka nan an yi magana masu banci sai ka bi gaskiya sai ka yi karatu sai ka yi waye to ka san ana koyar da kasuwa a wannan gurin a can shi ɗan tamori yana koyar da karatu ai abin da ke koyarwa dama da ya kamata ce ahalarin nan izriyan nan risalar nan an haddace ko ba haka bane ba ko an karantar da ita to sai zaman to ba mai karatun komai a ciki da can an fara wata risala amma risalar ba na jin ta je babun babun babun alwala ta gagara aka bata baki ɗaya ba a yi ba wani abu da zai ɗauko in dai sunansa na gaskiya ya ɗaure in ka gaji ya ɗaure sai abin da za a dinga yi a bakka sai ta Allah ta yi ba dan da kai ba da tuni yaki ya ci mu yaki tinga ya ci ku ga raka wannan ka ba shi amsa mana ai hace ya ya riga ya gaba ku baki daya to wayannan su ne kadai abin da za a ce an ci gaba da shi an fahimta ko duk lokacin da aka ce mutum ba zai iya karatu na nutsuwa ba ba zai iya zama da shi yana karanta karatu jama'a suna fahimta yau wani ya ƙara min kaza a cikin imani na yau na ƙaru alhamdulillah da a yau ba haka nake ba yanzu na gyara ko da sallah ta baka rufe yanzu na gyara wannan shine malami ina fatan gani an ce la tasahab man la yulhibuka haluhu wa la yadulluka ala allahi maqaluhu kamar yadda me hikamar yake faɗa ko yau wato imamu samarkand wato yace yace duk mutumin da ya zama to halinsa baya zabar da kai zuwa ga Allah to kaka abokance shi ba kai ba shi ya zama to kullum daga an gama zagin wancan sai a dauko zagi za mu karanta yanzu a cikin tabar ragaba nan gaba ko eh wajen mutum sama da guda 114 ko da yake a bugu na biyu za mu gani sun kai sun kai 120 wanda ya zaga domin kaga ai akwai sababbi da suka shiga yanzu ko bayan mun gabatar da tabi ai mun samu sababbin wanda aka zazzage irin su sai na Anas dan Malik Allah ya shi an zazzage shi an ci mutunci an faɗi maganganu bakaki a kansa an gane ko sai na Anas dan Malik yawwa wanda abin takeici da abin mamaki zagin da yawa Anas dan Malik bai gane abin da yake wa kansa ba an gane ko kai ka rawaito hadisi ka ce ka ce ya rubuta a littafin da yayi na wato falalla azumin watan Rajab wanda a cikin wannan littafin na falalla azumin watan Rajab sai yi rubutu a jikinsa na musamman an gane saboda yana so ya kirkiro wannan a a a riyadul janna din sai ya ɗauko hadisi sai an anasin an kawo daga anas nan ba ya ce tataccen makarici ne anas ba samu annabi ya ce tataccen makarici sai ɗauko kuma daga anas dan maliku wai annabi sallallahu yana cewa idza marartum bil janna farta'u suka ce wa madar janna yace ilaqu bikin kaga hadisin nan ta zo a wasu ruwayoyi amma shi da kansa ya kyalar ruwayoyin saboda ya san ruwaya anas ce kadai tafi inganci a gurin to amma da yake dan ban kaura ne dusa ce a cikin kwakwalwar an gane ko ya yi magana yau gobe warware ta wai kawai sai ya zo sai a aiki ce nan a anas makarici ne bayan fa ya gama rubuta ya gama ya gama kore abin da mahaifinsa ya tabbatar mahaifinsa ya zo ya tabbatar da zikirin amma ka saba wa iyayenka ga yadda Allah zai rike abu bi annabi ya faɗa Allah ya yu'ajjilu lahu ummatan wa fid dunya Allah yana gaggauta azaba su a nan duniya na farko aljawru wa uqil walidaini zalunci da kuma saba iyaye guda biyu Allah mutum ya ci gaba Allah ka mana magani. To so haka a faƙarin ayyuhal ƙarin. Kai mu ƙarna ya kai mai karatu. Halal muntasibi wa ma'asu ul'ana. Halin shi wannan dan tamore din da kuma abin da zan karanto shi yanzu. Min uyubin nafsi daga cikin littafin uyubin nafs. Allah shi na zama hal arif billahi Imam Shahabuddin Ahmad al-Burnusi al-Fasi al-Ma'ruf bin Zarruq. Wanda babban malamin nan Imam Zarruq ya zama ya rubuta shi. an gane ko a wanda ya rufa shekara ta ɗari takwas da casa'in da tara na fatan gane wa hazan nazim wannan malamin da zan kawo waka sa yanzu ka annahu shahada hazal muntasiba kai ka ce ya ga wannan dan tamora faj'ala yan'atuhu wa yasibuhu bi qawlihi sai ya zama yana sifanta shi yana fadar sifofinsa bi qawlihi yana cewa min aiba min aibiha shugul bi aibin nas wa tarki ma biha min al-annas yana faɗar ƙuyubin nan an gane ko aibobin rai ka san asalin sufanci ai sai ka gyara rai ko dan daga shi nan abinda malamai suke faɗa tun daga Allah ce wa shamsu wa duhaha wal qamar idza talaha wan nahari idza jallaha wal layli duk wannan rantsu Allah yake an gane ko sai da yaje wajen wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwa sai kad aflaha man zakka wannan shine jawabin rantsu duk wannan abin da ya faru na bayan ayoyin da aka faɗa Allah rantsuwa yake kai ka san dai ko ne ne zan ce maka wallahi tallahi billahi lillahi abin da zan ga ma gaskiya ne ayan gane ko domin na san hukuncin wanda ya faɗi abin da ba daidai ba hukuncin sa ga yadda yake an fahimta yawwa to amma Allah ne da kansa wanda ba mai tuma Allah ayan gane ko yawwa saboda abin da Allah ya gaya maka ba wata magana kai amma duk da ka sai da dinga rantsuwa yace kad aflaha man zakkaha wa kad khaba man dassaha duk mutumin da in tsarkake zuciyarsa ya samu babban rabo wanda kuma ya sa zuciyarsa zama ta ta shiga cikin daukar zunubai da sauran al'amura to ya haba ya tafi to a nan sai malam irin kamar irin aibu in kana son ka san me aibin zuciyar da ake ta magana a kansa an gane dama mu mun sani mun san wani bangare a cikin gashin a cikin farkon alali ko yawa mutum sai ya bar giba sai ya bar hasada sai ya bar keta sai ya bar gashin abubuwa da yawa to su ne nan gasu sai ce min aibi ha shugul bi aibin nasi daga aibin zuciya mutum ya shagalta da aibin mutane wa tarki ma bi ha min al adnas da barin abin da ke gare ta na daga daudodi kai taka akwai dauda amma sai ka batta sai ka tsaya dauko ta wani ina fatan gani yanzu malam jami'u alqadiri Allah ya kana Allahu lahu amin ko shak jami'u alqadiri kana Allahu lahu ana ji da kyau da ya taso yin magana tun da kasan wala ya biyo kamar su khabir ko haka bane mu da yanzu ko da an ga mu da muna tare da shi wannan dan tamore ai da mu ci janawa ne shi kuma bakadiri haka ne shi ko wannan alqadiri ma sunan sa ai an fahimta ko yawa amma shi ma yanzu an ƙara ma wani suna ya tunda ma wani suna ya sa masa alfajiri an gane amma yi alhamdulillah ya yi masa wato wani abu da ake cewa da baibai ya ce in ya ƙara gaya masa alfajiri to shi kuma zai fito ya faɗi waye alfajiri sannan kuma in ya tashi faɗa ya ce ba zai kiraya ba zai faɗi wanda aka yi da shi da inda aka yi da shi da gurin da aka yi zai zai faɗa to musa za ka ai mu wannan sa masa alfajir za ka yi mu wallahi murna maka domin wani bam ne zai zai buɗe kwanan nan dama duk mutumin da ka ji yana caccaka mutane da alfasha to cikakken dan iska ne wannan mutum sai ka samu shi dama ba mutumin arziki bane to sai ka irin wannan al'amarin ba shi sa na gaya mana dama a wannan lokacin ko dai ka ji yayi shiru ko ka ji ya kirawo yaransa ya laƙabna musu kuje ku ce kaza kuje ku ce amma shi dai ki faɗa bai isa ba kuma da ya muku wannan ta da in ya haifi yau gobe in sa kasa ya ce ya faɗa da bakin sa ta alfajin ya ga me zai faru gobe wa zaka min kibrin wa min ijabi wa gabaratin min mujibul azabi to wannan abin da ke janyo wannan shine girman kai da kuma mutum yana jiji da kansa da kuma raftana wanda wannan abin yana janyo mutum azaba mai girma min aibiha ru'yatihi li nafsihi wa rizqihi biha da ajal hissihi daga aibin zuciya mutum ya dinga ganin kansa in ba shi ba wani yanzu yanzu wannan dan tamori shi a gurin sa babu wani dan adam tun da kan sahabban manzon Allah kaga dai sune kololuwa a addinin musulunci tun da kaji ba wanda ya tsira a gurin sa duk wanda iso zai ci mutuncinsa zai gaya masa bakan magana to kaga ba wanda ya kai ya isa da shi kenan kuma abin mamaki ina ma sahabban manzon Allah sun samu kima da daraja a wajen shugabanninmu wallahi da tana an yi maganin wannan harkar a kar ku manta fa GPO ne fa ya shiga cikin masallaci ba ya ta shiga fita ba motsi ita ce fita amma ana da yake ba shi da ɗan sanda a gabansa ba ya DPO shi za ka masa wannan tumurin ina ma da muna shugabanni na musulunci a ce addinin musulunci ake aiwatarwa ɗari bisa ɗari da an yi maganin wani harkar amma ba komai lokaci ne mutum ya yi yake tunda ba su DPO a nan duniya ai akwai DPO na Allah ba za su zo su dafa wa manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba Allah kuma ya bari aulaka kansa ba wallahi ba zai yi ba saraka wa rizqihi biha da ajal hisbi wa zaka min galabatil awhani wannan yana cikin wautar wato wahami da yake samun sa wa adamul khawfi min al-asani da kuma rashin jin tsoron zanban da yake aiwatar wa ite min aibiha dalabuhu riyasa bil ilm wal jahi wa bis siyasa min aibiha yana daga aibin zuciya dalabuhu riyasa mutum ya dinga neman shugabanci ba neman shugabanci ne yasa ka ji wai ya ce shi ma shugaban dari kajiriya bane ba na afirka ka ji man da tsaba hauka har na zama sana cewa wai ai maganar da ake ta gwamnatin ai ta ta ta ta shugabancin sarki ai ba ba wanda ya cancanta ya magana sai shugaban su shi wannan shugaban wato dalilin kadiriya shine kadai ya cancanta ya magana to shi ne shugaban kadiriya shugaban da ba hukata eh saraka talabur riyasa kenan bil ilmi da ilmi wal jahi da kuma wato daukaka wa bi siyasa da kuma wato shugabanci wal kibr wal fakhr ma at-tabahi da girman kai da alfarkacin ya ma at-tabahi tare da wato wato mubahati da jinsihi yana yin mubahati ga jinsinsa na shi wani ni ne gaba da wani da sauransu dai wa qasd ghayrin lahi da kuma nufin wanda ba Allah ba Allah ka kiyaye amin wa zaka min isarihi dunyahu na'am wa min nisyanihi maulahu wannan yana daga cikin isarihi maula duniyahu ya zaɓi duniya kaɗai wallahi duk mutumin da ya zauna da wannan bawan Allah ya san bai yadda da lahira ba kai akwai ɗaya daga cikin su da yake gaya masa yace wata rana ya taɓa jin sa ya gaya masa har yanzu bai fito ba yana nan tare da shi har yanzu yace wata rana ya taɓa gaya masa ya taɓa ji yana karatu ya fa ya faɗi wani abu sai ce kai maganar da aka yi cewa wai idan mutum ya mutu za a tashe shi akwai tashi yace fa ina ya faɗa magana akan wannan maganar saboda tashin nan alba'af yana da magana a kai daga nan kuma sai ishu bai kara magana ba amma wannan aqida da domin mutumin da isan akwai ranar lahira za a zo tubula sara'i wallahi ba zai ringa wannan abin da yake yi kuma wani daga cikin yaransa shi ma suna tare da shi har yanzu an gane ko wallahi alazim ishe gaya mu yace duk inda ga gurub na whatsapp in dai sun kai mutum ɗari to da shi a ciki da wani sunan nasa ya canza ya samu wani layin ya canja wani suna ya san duk abin da ake yi idan dai aka ce a gurum na whatsapp ko gurum na facebook ko gurum na instagram ko kuma na duk da shi a ciki shedani shi zaka ga cikin wasu mangaru ka kasa gane idan al'amuran su duk shi ne to wanda ya san akwai ranar lahira zai dinga wannan aikin kada kawai na al'amuran suna nan kuma lokaci na nan zai shi inna rabbaka labil misal duk abin da ka sani yana da ƙarshe duk abin da ka sani eh alhamdulillah dai a rubutu ya zo ƙarshe tunda dai ga raƙau kullum kuma muna gaya masa in ya haifu ya rubuta mana raddar raƙau eh a rubutu dai ya zo ƙarshe a wannan surutan nasa kuma shi ma kuma ƙarshen yana nan zuwa da izinin Allah to ah na'am wa min nisyanihi mawlahu wanda wannan abin ya manta ubangijinsa duk mutumin da zai zama ba shi da wani aiki sai irin wannan to kai ka san cewa ya riga ya manta Allah ya ba Allah baki daya la'anna zikrin rabbi yansin nafsa falam yakul lil abdi fiha unsa domin tuna ubangiji yana mantar da cewa akwai kamata ko na baki daya falam yakul lil abdi fiha unsa sai dan adam ba zai sami wato samun wato wato sami unsi da wannan ran aka dai bai cewa ya samu nutsuwa a san san قال النبي المصطفى المختار قولا صحيحا ايه انذاري من زن الله يا فدا annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadi qaulan sahihan zance ingantacce ayyuhu inzari in ka nade wannan fadin na manzo Allah tsawartarwa ne yace man talaba ilma yubahir fuqaha bi ilmihi aw li yumaru sufaha aw li yanal aljahi inda nasi baha binar fa huwa zu iflas duk mutumin da ya nemi ilmi yubahir fuqaha wai zai zo ijayya da fakihan malamai bi ilmihi da ilminsa auli yumari sufa ko kuma bai jayayya da wawaye an gane ko auli yanalal jahi inda jaha inda nasi ko da ya samu dauka ya samu girma a wajen mutane ba a binarin to zai koma da wuta ko huwa zu iflasi zai zama to abocin falas ne an riga masa falas ya riga ya talauci Allah ya mu wa kullu ilmin lam yazid min al-huda sahibihi ar-rabbi qalbuhu duk ilmin da wato bai ƙara shari'a ga ma'abocinsa ba to wallahi wannan mutumin ya nisanta ga ubangijinsa saboda ka kalli ilimin dan tamore wallahi bai kara masa komai ba sai nisa ga ubangiji bai kara masa komai ba domin da ya kamata mu dauke zuwan dan tamore da bayan dan tamore da wannan shekara ta sa mu kawo zamanin shewunan mu su shew a cikin shew ma nasar kabara shew mu disa ga malam shew a cikin sauransu ba wala mu ga irin wannan lokacin ya muridai suke yi ga shehunan su ya shehunan suke ga muridan su shin akwai wannan koyacin mutunci amma ka mutum ya fito har masallaci yanzu ka duba a shariyar da yawa Pakistan a shar fa ta irin wadda kuma sa wajen maguzawa mashaya a shar fa sosai wai sunan kamar ne ai ba a shar baka masa ba sai ka bashi amsa qala Allahu qala rasuluhu shikenan sai magana da wuce ya baka masa wannan shakka amma ka zo ka zo malam abu irin wannan lamari malam a shiga cikin mutane Allah ka mana magani yara dama duk wanda ya kai ɗansa wannan gurin ai ya san inda zai ranar da kiyama sai ka sanar da abin da za ka yi Allah ka bar ɗanka yana zuwa wannan gurin ko ka bar shi ko ma ka kai shi kai tsaye yana zuwa wannan gurin wallahi sai ka ga Allah yadda aka kai eh wa kull to shine saboda Allah ka kiyaye wa ulama isu'i fil akhbari awwalu man yusla sa'ira an-nar annabi ke cewa wato ya zo a cikin ulama usu'i malaman malamai muna na irin wa'annan fil akhbari ya a cikin labarai awwalu man yuslata ila an-nari sune farkon wanda za a kona su da wuta ta sakiraran akiyama min aibiha iktaruha min al-kalam wa zaka min hubul uluf fil uluf fil anam ya daga cikin aibin rai mutum ya dinga yawaita zance yawaita zance wa zaka min hubul uluf fil anam wannan ya daga cikin san daukaka a cikin talake baki daya min aibi hasti sanu ma yartakibu wa akhzi wa akhzi bi kulli amri ujudu ya daga aibin zuciya mutum ya kyautata abin da duk ya ga dama an gane ko ya yi sabo sai ce wannan sabon ma daidai ne ni da Allah kun taba jin wannan nan tamoran ya ce jama'a karatun da muka yi jiya na gano kuskure ne sai dan Allah babanka ya shayi ya fito ya zo ce ya yi kuskure ya gyara sai kai kai ne alama alama ya kamata mutane su kasu kiyamul layl saboda haka mutum ya zama yana kyautata duk abin da ya yi wa akhzihi bi kulli amrin yu'jibu da kuma ya riko da duk abin da ya kawatar da shi duk abin da ya gaya masa to kawai wannan shine addini wa naqdihi li fi'li man yukhalifu wa ta ya kulli fi'lihi wali sanan ya dinga naqadin duk abin wanda ya saba masa duk in dai ka saba masa abin mamaki ya kamata in za ka yi mutum naqadi ya zamanto ya saba maka ilimi an gane amma in dai ka kalli wannan dan more za ka ga ina saba maka a zamantakewa ta tabbakin kuyar shi to yanzu nan zai dauko duk wani abu sai rusa shi baki da an gane Allah ka Allah ka mana magani ai kaga kamar a a a wato idan ka kalli dan abin da ya faru tsakaninsa da wasu daga cikin malamai na ɗariƙar tijjaniya me yakon ya zo ya raddi ga ɗariƙar tijjaniya kuma shi kenan ce a ya raddi ga shi mutumin da suka samu saɓani ina fatan gani ni ina ɗalibiya kai kana tijjaniya sai muka saɓani da kai ba sai maka raddi kai ko ba wa tijjaniya raddi ba an gane ko wanda ya wani abun ai akwai matsala tare da shi yanzu misali kamar gwamna ne ganduji da ya ga ya samu matsala da sarki da sai wa sarki punishment haka ne ba iwa gidan daba gaba ɗaya punishment ba ka ce yau kawo ka rusa abin da fiye da shekara dubu biyu ka ce ka rusa shi baki ɗaya a wannan ba kowa ba tunani a cikin sa Allah kai mana magani to a sai min aibi ha ikramu li nafsihi wa zaka min nisyanihi li ramsihi ya daga aibin zuciya mutum ya dinga girmama kansa ai shi ne yi kaza mu ne muka kaza mu ne muka mu din nan da mu aka kaza mu ne masu kaza wannan babban aibin aibin rai ne an gane ko wa zaka min nisyanihi li ramsihi wanda ya wannan ya manta kabarin sa ne baki da kana magana kai ne mai kaza wata kalma kabarin ka ma wa kana nusu jit akfanu huwa wala yadin an nade da kafanin ka baka sani ba min aibi hanti saruhu li nafsihi wa zaka aslun fi wujudi nakfi daga cikin aibin aibin zuciya mutum ya dinga intisari ga kansa an masa abu sai ya rama an masa abu sai ya rama yau ka taɓa ganin ma wanda ya rama abinda mahaifinsa ya masa yanzu mahaifin nan naka ya zaɓa halifa shine halifa tunda ai mahaifinka ko da bai ce karibu ka zo kai ne halifa ba ai isharorin da ya gwada ai kin ka ai gane ko kuma masu hankali Allah ya sa ba samu irin ka ba a lokacin suka zama sun su alhalli wal aqli ba kai a ciki ina fatan gari suka tabbatar da halifa shine halifa kuma a lokacin tira zai yadda shine halifa amma ya masa waƙoƙi za mu karanta nan gaba a lokacin har yi masa waƙa yana yabansa ina cewa sun gode Allah wannan halifa shine mai daraja mai kaza mai kaza kuma daga baya sai zai rore to kaga wannan shine tashin hankali to da haka to wannan intisarin fa da yake yi tun abin da mahaifin yayi akan sa yake tunda a nan gidan Mumbai na gaya muku ya zo ya yi karatu wanda aka sanya shi layar zamanin shekaru aka sanya shi layar a gidan rediyo Kano ko ina ana ji yana magana cewa malam har ya mutu bai sa halifa ba kuma ko ya sa ya saba abinda Allah bai yi ma'ana halifa malam bai yake tuma ko ya sa malam to ya saba abinda Allah Muhammad yi kawai saboda neman shugabanci ka zo kana bata mahaifinka da magana an shigo muku da wani wanda ba dan halaka ba cikin gidan da magana akan lissifarsa akan lissifarka waye ya kama da malam yi mana a wannan inda ne hankali ne mutum ya faɗa wannan magana ko da mutum ma da ce in ya shiru da in ya shiru da shekaru uwarsa zina ta ta haifa akwai mafi muni ne da nan kuma ya zo ya sulhu hato ya kamata mutane su san da yadda suke magana lahiran ne za a ji ta Allah ka mana magani to min aiki ha qabulu madihin nasi wa shughul birrizqi mal anfasi daga aibin zuciya shine karɓar godi yaban mutane wannan abin ana ta zuga ka kan hawa ina wata gari shi ba wannan zuga da ake hawa yake yi ba ba dan da kai ba da tana an yi kaza ba dan da kai ba da kaza ya ba su suna ce masa wannan shi kuma yana ƙara hawa saboda mahaukaci ya da mahaukaci ina fatan gani Allah ka bani magani wa shugul bir rizqi mal abbasi da kuma shagalta da arziki tare da numfarfashi wannan duka wato yana da cikin wato gururin nafsi وذاك من غروره وغفلته من ربه في فيلته وحاله wannananka yin wannan yana da cikin gururin mutum ruduwan mutum da rafkanan sa gaban ubangiji a cikin aikin sa da kuma halayensa min aibi ha zikir raqiqil ilmi wal khawd fihi bi daqiqil fahm daga cikin aibin zuciya ana ji ko zikir raqiqil ilmi ka ambaci ilmi wato me wato wato siririn ilmi ilimin da sai manya za su zauna tsakaninsu manya da manya a tattauna kansa barin karanta muku wani abu gaba a yanzu wannan abin da har muka zo muka yi raji a kansa har aka yi wasu al'amura ana jigo ai larura ta sa aka yi haka amma in ba haka ba wallahi ba lokacin sa bane yanzu yanzu lokacin ne lokacin a san alwala a san taimama a sanya idan kasar ta kama kaya za a yi a sanya haila take a sanya jinin biki yake a sanya fiqhu ka san yadda zaka bauta ubangijinka billahi la ilaha illa huwa mafi yawan samarin ba san wannan ba sani ba san a baka sa abin da nake faɗa ba a cikin rama shekaran jiya maulidi ba na je ba samari sun tara maulidin a gurin fa ake magana nake cewa wanda zai yana saurayi bai nemi ilimi ba to kai masa kabbara wani mata ce ne sai nake cewa wai kabbara nawa ake yi ne kaga ba a cikin wakan ma na faɗi ya dage ko amma zan ce wai kabbara nawa ake ne idan za a yi za a yi mutum sallah wala ta shiru samari masu haɗa maulidi ko ba mutum sun yara ba samari masu zuwa jika amma ba su san kabbara nawa ake wa gawa ba na musalla eh a sabon suna zuwa amma ba su san nawa ake ba ba su yi rabin wannan ba ko da na farko karatun su bai zo wannan gurin ba amma an dauko irin wayannan yaran ana zuwa ana gaya musu ai muawiya yayi wa annabi kaza ai sahabai sun yi kaza annabi an yi kaza wani ba dan halal bane wani to yanzu wannan ne zai kara musu zai kara musu fahimta addini me zai kara musu banda hausa ka zo kana shirman ka kawai su ma da yake ba shugabanci na gari in akwai shugabanci na gari mun sha faɗa akwai abin da ya faru a zaria amma su zango ya suka yi sai aka ce a kirawo albanun zaria ya fito yake cewa akwai sallah da ake ta juma'a karfe taran safiya ya fara yin karfe taran safiya sallah da yara sarkin zanzo tara malamai shi a kira shi aka kira shi ya zauna ga malamai ga sarkin zanzo ga kuma albanun zaria aka ce na da jilanka ifar da jilansa rauna na malamai suka maka kasa kasa gurin sarki ce to daga yau na sa doka to shi ma dan tamurin da za ki rashi mu za mu zo wallahi da azim sai an warware matsalar baki ɗaya sai an yaƙa daga ranar kuma za a yi ta a gama ana gamawa shi kenan amma al'amuran namu sun zama wasu iri gasu in ka ce za ka yi mu'amala da shi wallahi guduwa zan kai kana ji daga abubuwan da ke kullawa da ka waye waye daga ina kake to a ce kungiyar ku ta ina aka zo kaza sai na fanka tukunna sai na san asalin ka wata kungiya kake haba malam yanzu ni da kira ne muka tattauna da shi ni ma kungiyar ta yi sani ko asalin na ya je ka karanto ai rena hankali ne wannan ai kamar da mutane ce kansu kiyamun dami mutum kawai kusa ta kurewa bodari ka fito ka tuba kawai shikenan magana ta wuce ka tuba ka ka ga wa yara su je su bi iyayensu yaran da suka yi wa iyayensu fandara wallahi malam ba kaɗan bane wani bawan Allah daga zariya ba yaransa ne a zariya uban ya ji irin abin da suke gaya wa sahabbai shi kuma malami ne sai ce to kun ga ku zo ya sa aka ɗauko rikoda aka yi rikodin sai ce to ku sani duk wani ɗana wanda yake bin shi'anci ba ni ba shi duk da bin shi'anci ba ni ba shi yace kuma na tsine masa inda ni na haifa yake zagin sabon manzon Allah yake shi anci to ba ni ba shi daga yau abinda zai baka mamaki dan arziki idan aka tafar gare shi faduwa zai yana manya a gurin yana tuba a wajen ubansa yake masa amma wallahi da ya tsirmi sabu ai sun tafe da ya ala qulubi an an yi yimki a suka tasu baki da suka dinga jayayya da shi da wannan ko kai da dinga malaba eh ce eh malaba ba komai malaban malikiya muke yi sai wannan ce a ni jafariya nake yi iskanci kala kala suka dinga yi to ai saboda su ma sun sa babban wa ba ba matsayin uba yake ba sun san yadda da kyau babban wannan zai saboda wannan shine mutum ya ga abin da yake wannan ya ga daidai daidai ne ya ci gaba da yi amma wuta kam tana nan tana ga inna rabbaka kuma la bil misal Allah kuma ba zai bari yin wannan abin ba Allah ya mana magana saboda wannan shine raqiqa yani wal khawd fi da kutsawa cikin sa bi da qiqil fahmi da fahimta wacce take siririya misali ga abin da yake faruwa ya kamata mutane su san addinin su a san yadda za a bauta Allah a da an bawa sai dai an san yadda za ka zagi wani sahabi za ka ci wani mutuncin wannan sahabi malaman gari duk ka zage su ba wani wanda duk ka ci shi sa kuma akwai talendin akwai akan malaman wala akwai talendin gudun kar a zagi sauran malamai sai su yi goma su shiru na samu wani malami babban malami muka zama da shi sai na kai masa littafin nan ragau ana jigo da na kai masa sai ce an gaba malam saboda masu zagin sahabban annabi da suka yi yawa sai ce eh to ai yanzu a nan garin namu ai wane ne ko dan gidan malam sai ce to kaga ya san waye amma ni ban taba jin sa da baki ya fito ko a wajen mutuwa ko a wajen taro ko a wajen wani abu amma babban ne ma garin nan ba kusan shine on top amma wallahi shi kake ji sai ya kamata irin wannan ai in aka ji malamai duk bakin su ya haɗu akan wannan al'amarin yanzu wannan masifar da ta so mana da ba rigima muke da izala ba yan ta nake a wajen gabatar samu ba izala sun zo da su muka haɗu baki da saboda sun san me ai musifa ce ta matso Kano baki da garin duk da ake zagin sabon manzon Allah bala'i ya zo masa luhumul awliya ismun ta suwaye waliyan haƙiƙanin waliyai da Allah ya faɗa cikin Qur'ani ai su ne ai ba kamar su da kuma ka zo ka zage su kana cin mutunci gare su kowa kuma da ya taso ma ka zazzage ka cin mutuncin sa ka ɗebo iyayensa ka cin mutunci ka yi waye ka yi waye da sauransu wai wannan ake gudu kai ba siyasa ka shiga ba sama ka shiga siyasa sai me kuma ha hawa mutane ya kamata su yi kan kiyamun ne su wayancan jinin su ba ka dan kashewa ba aka danga zubowa ba ba dan su ba da mutuncin bai zo mana ba ka duba da yanzu kawo jirgin sai kai tafiya awa hudu a jirgin sama idan a kafa ne awa nawa zaka yi wata nawa zaka yi kana zuwa ko shekara nawa zaka yi kana zuwa amma su suka taso suka hawo abun hawa suka hau dabba suka zo wajen ruwa suka hau jirgin ruwa na wannan lokacin har musulunci izo inda muke amma kuma shi kenan abu ana cin mutunci gare tsara zagin su kai kuma ba ka iya cewa komai ba haba ya kamata mu yi wa kan kiyamun dalil jama'a to yace kai ya sami al-anfusul agmari muktasiban jahlan ala timrai me yin wannan wai ya dan ya jawo hankulan wawaye an gane ko yawa muktasiban jahlan yana mai tsorurin jahilcin su ala timrai a sai aka cewa ka san idan kana son ka samu bambadanci to ka samu jahili ka ce masa yazo ya mara ma baya ina fatan gane to alhamdulillah yanzu in ka kalli shi dan tamori ana ji da kyau a da kafin ya fara zagin sahabbai da wannan hasken nasa ka duba wannan malaman da suke tare da shi irin su mai alwaru irin su shi malam jami'a da kadari fage wanda shi malam jami'a da kadari fage ai shi ma kansa dan tamurin ya san yaman nisa bar yaran sa shi kansa dan tamurin ya san yaman nisa saboda ba da tsatsi ne shi ba mar hankali ba yanzu misali kun ga an ba mu live a ranar a ranar litinin mun je gidan rediyo rahama mun yi jawabi na awa biyu to wallahi barin gaya muku ba ni ba wa dan tabore kwata a gidan rediyo live in yi bashi kwata an bashi kwayari wallahi saboda ya zaka dauko mahaukaci ka bashi ka bashi ka bashi ka bashi guri ba ni bashi wallahi kwata ba mai bashi ije live wallahi sun tashi live bai isa ba sai sun tashi wallahi amma kaga malam jami'ar kadari ya bashi su ne alwawu su dirmun daji an gane ko su malam mas'udu hotoro yana malam mas'udu hotoro hatta ake sa ne samun nan shi zai mu raji sai ga ni da malam mas'udu hotoro ma tare a nan da ake gabatar da gabatar da kawai aswaji ai in dai kana da asaratin min ilimin in dai kana da dan abun da zaka iya karantawa ba kawai ta zace maka zo bude in gaya ma ka rike ko kuma kawai na faɗi ba kawai je ka je ka ba wallahi sai ka bin mutumin nan ka auna duk wanda ka sani in dai sunansa mai ilimi wallahi ya bashi abin da yake tare da shi jahilai zuzurutu duk wanda ya shi a gurin ne maka jam'u babu wani mai ilimi jahili ne saboda me saboda irin su batatu sun fi son su samu jahilai waɗanda za su ce malam ko wuta za ka zama bika eh ai su nufi gama sun fi son su samu irin waɗannan jahilan to su ne za su yi musu aiki doctor su ba su samu irin wannan aikin a ce kawai ko wuta za ka mu za mu bika kuma haka suke cewa kuma wuta ko za su bi shi mutumin da ka zo ka aiwatar da irin wannan aikin Allah zai kare ka haka ai annabi ta ce man adali waliyan faqad amantu bil harbi wanda diye gaba da waliyi na wa inda Allah cikin hadisi ingantacce to sai shirya na shirya zamu yake shi to sai ka zo yanzu misali mu duk abin da muke faɗa idan mun ji wannan ai mun zo ka muke irin su shehu ɗaya rubuci irin su su ne waliyan nan ke kallo an gane ku ba amma kai ga shehu tijjani ba na fatan gane ba ma kai ga irin sirri al'adar da sauransu ba a'a yau sai kace kai duk wannan ma sun ma kaɗan duk sun ma kaɗan ba sa ɗanka bane bari ka tafi kan sahabban manzon Allah ka ce wani tataccen makareci ne ka ce wani mazinaci ne ka ce wa duk wannan sifa ta ka dauko ta ka dinga dinga ne zuwa ga sahabban manzon Allah saboda lakaci Allah ya mana magani saboda haka wannan muktasaban jahalan kenan ala istimrari wala ta min isari dunyahu wannan ko yana haka ne saboda neman duniyar sa wa tarki ma wa tarki yin ma yartazi ma yartazi maulahu da kuma barin abin da Allah ya dare shi min aifi hatti ba'uhu hawaha wa sa'ihu lima bihi ribaha daga aibin zuciya shine mutum ya dinga bin abin da ransa ya so duk abin da ran yake ma kawai shi kenan ka aiwatar da shi wa sa'ihu lima bihi ribaha da kuma duk abin da ran yake yana bukata shi kenan zaka kai kawo har sai wannan abin ya tabbata وذاك من جهل بها وبالمعال واصله اهمالها بكل حال wannan asalin wannan ya jahilci ita kanta wannan zuciya ya jahilci ita kuma makoma an gane ko asalinsa kuma shine ihmalu ha ya sadda ta bi kulli halin a kowane hali inda kana zaman lafiya da zuciyarka sai kai watsar da ita wa janibin nafsa ko eh wa shaytana wa asima wa in ma mahadaka nusa fatahimi an gane ko yawa khalifin nafsa kali ka saba wa zuciya ka saba mata shaytan ma ka saba masa wa asima ka saba masa ba kai ba to amma nan inda ya kace kana banta kana sai abin da to ai shikenan magana ku ta wuce Allah ka kiyaye sai sai min aibiha tiqaruhu lil muslimin wa kibrihi ala jami'il alamin daga aibin zuciya mutum ya dinga wulakanta musulmai kuma ya dinga girman kai a bisa gaba ɗayan talibai min to kuma wannan kowa ya san ba sai an faɗa su ba waye ba ko ba ka ba kowa wulakanta shi ne a gaban sa ba wanda ka ce a gawa ne yana ganin kimar sa ko ai da kana ganin kimar wani wataƙila da wannan wanan ya sa ka bar abin da kake yi ka daina zagin sahabbai ka daina cin mutuncin masu mutunci min aibu ya shiddatuhu fi gababi wa zaka amrun ayirin li adabi daga aibun zuciya mutum ya dinga tsanantawa a cikin fushi ya fusata ko kalu wani ne yake cewa wai in ya taso wai da yana wai rabbi zai shehu malam jami'a da kare wai wai in ya tashi yana magana ba dai ba a fage yake ba to sai dai malam atamma yanzu malam atamma ba abokin malam nasir kabar ne ba ɗalibinsa ba ne wallahi aboki ne na malam nasar kabar ila ma ma ya koyar da malam nasar kabar malam muhtar atamma shine ɗalibin malam nasar kabar an gane ko wanda gashi nan yanzu halifa dan sa malam hasan amma wai a'a wai sai dai malam atamma fage saboda bai da mutunci shi shine sa sa a lokaci na zuwa وذلك امر عائل للادب لانه مختار مفتاح لانه مختار نصر نفسه domin wannan shine mabudin taimakon kansa wa budi an budi hissi wa aslihi min qiblatin naqli izzatin fil nafsi wa ru'yatil haqi laha fil hayy fil hawf fil habs min aibi hal kadhibu fil akhbar daga cikin aibin zuciya karairai a cikin labarai ban taba ganin makarici da Abdul Jabbar billahi allazi la ilaha illa a dai wanda da sunan sa malami yayi ƙarya ban taba ganin irin sa ba a idan ka kuma ta ba jama'a ai ba shekara biyu zuwa uku ba yake cewa ya zo da wani labari irin rediyo mai jini wai a masar an samu wani kirista wai ya tashi ya yi magana a kan annabi musulmi duk miliyan biyu ne suka kafarta don Allah jama'a mutum musulmi ko mutum ɗari ne suka kafarta suka da suka da kafarci ba ka ji BBC da NN da da da da CNN suna ba labari ba amma duk ba a ji ba sai a bakin su waya masar kaji kai oh wai wai wai wai wai kirista ne yazo ya wulakanta annabi yawa faɗi manzanu sai musulman suka suka gane cewa ba gaskiya bane wai suka bi shi wai miliyan cikakken makareci ne billahi lazi abin da yake nufi saboda kiristan ya gamsar da musulmai kan musuluncin ba gaskiya ba ne saura su suka yi rajja maukacin ban ma maukacin wani ya zo ta mana da koyo a a karam kalla suna zuwa a kuwa muminun haƙƙin wallahi la ana ashku fi zalika wallahi ana ashku fi zalika mutumin da zai zo ya ɗauko asalin musuncin ya rusa ƙur'ani ya ce bai zira shi ba ba ta kike bane ba a'a ya musulmi ne zai wannan aikin a'a musulmin gaske ya ce ya ce yanzu misali abubuwa nawa ya zo ya rusa ba shi bayan wannan yanzu maganar tambaye kabari ya ce ƙarya ne an gane ko bayan da ina da mutuwa bayan me rayuwa bayan mutuwa ba ya ce ƙarya ne ya ce tambayi kabari nan ba gaskiya ba ya ce isra'ila aka da mamman Allah miradin da ake faɗa ƙarya ne to miradin nan ai in ka ɗauko hadisi suke magana akan hadisai mu sai mu kyale ma hadisi zama ɗauko qur'ani kuma idan ka ɗauko susun da jami me ne ya maka a wajen me malamin suke cewa fa in qabalta lafzata lan tarani bima kazabal fuadu fahimta ma'ana ko Allah ya ce musu ma kazabal fuadu ma ra'a afa tumarunahu ala ma yara kuma san da ke cewa wato fa wa ila abdi ma auha ma kaza wato da ke ce masa fa kana qaba qausain aw adna duk wannan a ina kai ta duk wannan a ina kai ta an gane ko ai fa ayi ka wannan wannan abin da yake saka kawowa wato yana nuna mana yana raina mata yana raina wa ya- jahilan gaban sa hankali sai ce a duba cikin Buhari yayi ta nakubi jaharin makarici ne Buhari ma bai jira shi ba ba gaskiya bane kaza kaza sai kuma ya- to kuma ya manta da cewa kuma ayat Qur'ani kuma ka fasara ikira din nan ma yace ƙarya ce bai ta fara sauka ba to ma idan wanka da abin da fara sauka din kai baka da Qur'anin ba ka ce Qur'anin Abdullahi dan Mas'ud ya fi namu wannan na Abdullahi dan na Usman dan dan na na wato Musafir Musafir Usmani da ake cewa ka ce na Abdullahi dan Ab- Mas'ud ya ce ma'ana ijma'in sahabbai duka kai ka ci gyaran su kaga dan ban kaura mahaukaci karshen zamani ka zo da ke bakkar hankali ka ce duk abin da sahabbai suka din nan kai ka ci gyaran su to in ban da mahaukaci ne kai ai ka ci gyaran sai da na'ali dan sai da Allah shi akwai a cikin wannan abu baki daya da sai da Ali ya zo ya hau halifanci da sai ya nemo musafin Abdullahi dan Mas'udin sai tabbatar da shi amma da bai tabbatar ba ka ci gyaran hannunsa karamin mahaukaci Allah ya sauki mm amin to saboda haka al-kazib fil akhbari kenan wannan fa wallahi kadan ne kuma zamu ji karerayen sa a cikin tafin nan fiye da ƙarya 100 na rubuta za zamu karanta a cikin tafin nan wa zaka min khasafatin wa'ari wannan daga kaskancin sa da aibu da Allah ya- da da- da yake da shi min aibi habtiraru hadil madadi bi ghairi haqqin wa huwa ainu zabi daga aibin zuciya mutum ya dinga yaudaruwa da yabo ba fa tare da haƙƙi ba wannan shine haƙiƙanin yanka wa zaka min suhfin wa min hamaka yazri bi man qabilahu wa zaka wato wannan yana daga cikin wauta daga cikin ah, suhfin raunin hankalinsa da kuma wauta yazri wanda yake bayuwa yake wulakantawa man qabilahu da wanda yake wannan wulakanta ne shi sai ce da wa'uhu maganin wannan al'ilmu da anna madahahu shine mutum ya san cewa yaban da mutane suke masa laisa yufidu wa kaza ka zamu da yabo da zargi na mutane ba zai isa maka ba ba zai ba zai ma fa'ida ba sai ce wa ajhalun nas allazi yatruku ma alimahu li ajli ma tawahhama mafi jahilcin mutane shine mutumin da zai bar abin da ya sani saboda kawai wani wahali kamun taso tun muna kanana an san qur'ani wanda muke karantawa la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi tanzilun min hakimin hamid alkali yana faɗa cikin ashfa yana cewa ga littafi na alqur'anin wanda karami dawa sun yi iya bakin kokarin su akan su jirkita shi yau fiye da shekara 540 da wani abu yana ba da ina ba da labari 535 da alƙalin biyar kafin shekara tara da su ita 535 yau ga shi ba abin da suka iya mu kuma yau ga shi muna faɗa 1441 karami dawa da kafiran yahudawa da nasarawa ba su iya ba to bare kai dan tamoyi wannan ka zo dan kwanan nan Allah ya kamar magani to da wa'u to shine wannan kenan آه، فشين يعني وليسي الأبد آه، وليسي الأبد من مولاه مهما مضي بغير ما أتاه باوا يجي كنيا وبنجلسا متكر أن يبشي ده أبن ده با- أبن ده الله يباشي بابا وليتوجه بالثناء الأكمل على الذي استوى في الذلل sannan ya maida lamari da yabo wanda yake al'akmali cikakke amsa wanda ya masara fi zalal a cikin wato wannan kafkancin da ya shiga wa man yakun yagtaru bil abdahi fa ma lahu fi din min falahi duk mutumin da ya zamanto yana yaudaruwa da yabo da ake masa fa ma lahu fi din min falahi bai da wani rabo sam sam a cikin addini min aibi hal firsu wa sammal hasad kilahuma min rabbina mubad wato daga cikin aibin zuciya kwadayi kwadayi yanzu duk wanda duk kwaɗayin da zai dinga magana cewa wane ne kwaɗayi wane ne kwaɗayi akwai mai kwaɗayi sama da shi akwai mai kwaɗayi sama da shi in ka je da bambaɗancin da yawa shi sarki sunu sa ya ɗauki wannan miliyoyin ya bashi yau kuma gashi shi ne abin zagi kai kafirun ne mata kai kai magana ma wani miliyan sittin sarkin kano ya bashi akan ya gina wannan masallacin nasa amma da yake yau da yake da yake ga abin da ya kawai saboda ya zo wai taron rakawul aswab shikenan kuma sai ya wannan abin duk alherin da aka masa zama a banza sai zagi da cin mutunci kawai sai ba ba wani zaka burge ba malami bane kai yadda aka dau alƙalami ha kai ma za ka dauki alƙalami kuma muna tuna ma kai kace idan aka yi maka raqul aswab za ka yi tamziqul aswab a dare daya to yanzu mun hakura da dare daya mun ba ka adadin shekarun adadin rayuwar sarki ma a rayuwarka ka rubuta mana raqul aswab kware da gaske ba ba wai dare daya ba abin da ya rage mana rayuwarka ka rubuto mana in ka haihu Ha? to mutum yanzu yana zagin sahabban annabi muna ji me zan iya gaya wa Allah ranar kiyama ai wallahi duk malamin da ka ji shi wallahi yana da abin sai ya tare da abin da zai gaya Allah ranar kiyama wani dalili kake da shi an zagi sahabbai an ci mutuncin addini amma ka yi shiru annabi ya faɗa a cikin hadisi duk da hadisin akwai rauni cikin sa amma akwai istihadi da malamai suka kawo nasa yace idan ka ji an zagi sahabban manzon Allah wanda yake da ilimi ko ya yake so ya bayyana in ko ba haka ba to ya boye abin da Allah wato ya saukar ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wata ruwaya kuma fa alaihi la'anatullahi wal malaikatu wan nas ajma'ina la'ana Allah da ta malaiku da ta mutane baki da ta tabbata ga wanda ina ji ya shiru ba fa wanda ya ragin ba shi wannan ba wata magana kansa ai ba za kawai shi kenan sai ya maka shiru a wallahi ba mu iya ba eh Allah kuma ya kiyaye mu idan mai shiruwa ne Allah ya shirye shi in ba mai shiruwa ba ne Allah ka dasa ta mu da shi to daga aibinta dai a alhirsu sun malhasadu sannan hasada wannan hasada ga sa fili dama da kansa ya faɗa ƙarara hasada yake wa ɗan uwansa halifa domin ya faɗa yana cewa shi tun suna zan naka a cikin nan za mu ga da shafi da gurin da lokacin da ya faɗa tun suna ƙanana kaji maka dai to kuna ƙanana kai da wa sa'an ka ne shi ba sa'an ka ba amma ba wai tun suna ƙanana wai a in ya nuna yana son wannan abun fari shi kuma zai zama baƙi ke su to kaga wannan me yake nunawa ka ce tun kuna ƙanana haka abin yake faruwa to kaga yanzu har aka zo yanzu ba ba ka ya kuri da shi yasa ba shi ya san maganin ya za a yi maganin nasa an fahimta ku kuma yi maganin nasa kaza shi mai hasada abin da yake so idan ya magana kai magana amma an kai ma gum to zuciya ta farfasa take yi abin da halifa yake masa ta farfasa zuciya yake yi an fahimta ku wallahi malam halifa abin da yake masa ta farfasa zuciya yake yi eh za a gan shi ya mutu fi kamar cikin wannan bakin cikin nasa da halima zai magana yau wallahi daɗi zai ji yana magana ko an ce illumta za a sani farranta kurbata in ka zargi ma'abucin hasara ai ka farranta masa eh amma wa in sakatta amma idan kai shiru to wannan faqad ahrakta hu bi yadi ka kona shi da hannun hannunsa to haka al'amarin eh Allah ya samu dace amin to haka kilahu ma min rabbina wa ba'd wayannan abubuwan guda biyu da kwadayi da hasada suna nisanta mutum ga ubangijin sa asalwa asalin wannan asluhu ma asalin su ba'afu quwwal imani shine raunin karfin imani wal bu'd an manahijil ihsan da kuma nisanta afsa tafarkin kyautayi wanda shine sufanci Allah ka kiyaye sai sai min aibi hasu wa lil mukhalifin daga aibin zuciya mutum ya abokanci wanda suke masu tabawa wa ahal agarabi da ma abota kwaɗayi ko kuma wato agarabi bukatu min almuwalifin daga wanda suke ma abota dacewa da kai a cikin aqidarka wa zaka min baqiyatun nuzu'i li fi'lihim wa talabur rujui min aibi haqqi min aibi hal qiyam bid da'awi daga aibin zuciya mutum yayi tadawa mu ne masu kaza idan muka kaza wato wannan abin da za mu sa ɗan kaɗan ne in muka yanzu misali a wannan da'awar ayar azuna gaya musu ya ce da malam a kan ba zai yi ba mu tara tama ba Allah ya cikin rai babansa da shi zai yi shi da sa'ansa su kaga wannan da'awa daga cikin da'awar ala yi go za mu yi tanziƙul aswab a dare ɗaya na fatan gani za mu yi rattin raƙaul aswab a dare ɗaya to ala gaba malam mun janye ma dare daya kai ku ka ba musu ka bawa me ake cewa kunya ko ga sauran rayuwa ka abin da ya rage ma ka bugu kai mana rakau da asbab in ka haifi sai kai mana tamzugo da asbab tunda ka ce za ka yi mu dai ta kan mu bismillah jira muke yi mana rabi sau da raddin idan an yi shi ana jigo sai da ita hakuri da ni yana yi ni ma zan yi wani yana yi zan yi wani har sai ran da yau aka sai numfashi na ya kare wannan kaga na ji gurin Allah cewa na yi bara'a kuma na fitar da bara'a ta na fitar da al'amura suke ina fatan gani amma ba ka da hanzarin da zaka shi yau da mu ya mulki ne mu to mun san yadda zamu mulki amma tun da mu muna kan yadda muke to mun san yadda zamu yi ta wannan bangaren namu Allah ya samu dace kuma duk da bai yin ba dan kada ya dauka tunda mun ce in yayi zamu yi ita to bari yi dan ka kyale ne ina fatan gani za mu ta karantawa kuma wanda ba su iya karanta ba su gane da aikar wuce a cikin zamu abinda za mu ta yi kenan kwarai da wuce a ai kuma sai gani da aunawa yawwa salata wa tarki ma bi hamin da masawi da kuma barin abin da ke cikin zuciya daga barna ka san barna ka san waye ne abubuwan da kake na barna sai ka dinga zargin mutane su ma ka suke wai yazu billahi Allah ka sauke min aibi hatta izahu adahu wa mannihi ala allazi adahu eh daga aibin zuciya mutum ya dinga girma ya bawa wani kaza shi yau wani kaza shi yau wani kaza da kuma yi masa kwa kwa kwa wato wato yin masa manu ko almanu din nan da aka faɗa mannu wal azra yana nuna masa eh yana masa kwakwara yana masa gori cewa mu muke ma kaza Allah zai adaku min aibi ha ru'yatuhu li fadlihi ala qarin sahibin min ahlihi daga cikin aibin ta idan ganin cewa shine fa mai fifiko ausa wani sa'ansa ko da a cikin ahalin su yake ya fi kowa shi yanzu a ganin su ai a gidan su ya fi kowa ya fi malam ma wallahi azum abin da ke faɗa kenan ai da a wasa kenan ya fi malam ka ba yaransa sun faɗa da kansu kai ba ma har malam na tsuguna ya fi shi wani daga wannan wani yaransa wanda ya bashi shi ma yanzu mai suna wa yake da suna wanda canza kan suna samba aliyu algandiyawi shi ma ya bashi yanzu ko daga shi wannan barinsa ba mai dare shi ba dan shi ba mai ilimi bane ba ina fatan gani duk mutumin da kaga ya ba Abdul Jabbar mai ilimi to shi ko wannan wata harka ce ta duniya ta hada su ina fatan gani kan mu damu da wannan barin to da kansa ya faɗa cewar ana ta ana ta damun mutane kan kan kan ya sunan din kakan nasu ai shi jikan kakan kakan shi tsayibu halifa ana ta damun su malam na tsuguni to shi wannan dan tamorin ya fi malam na tsuguni ilimi hmm a yi dai mu gani ba lokaci ba ne ta wa za ka min jihalatin bi asali wannan jahilcin kai ne da an san da an san asali to da ba alaka ba malam na tsuguni malami ne shehunnai sun sun masa shaida akan malantarsa ba iya ma nasar kabar ba shehu a wato kafin ga ya yi littafi ko al'ilam biman kana fi fi kano min al'alam manya-manyan malaman da suke a cikin kano a cikin littafin ayyafa malam na tsuguna ciki to amma ka bukana ta kai kaza kaza waye-waye da sauransu Allah ya sauke a getsare akwai matsala kwarai da suke Allah ka kiyaye eh wajen satun lahi kasun fil afadal da wani kaskanci wanda yake mai rasuwa a cikin falala min aibiha igza'uhu an nafsihi fi asratin wa zallatin lu'unsi daga cikin aibin zuciya mutum ya igba ya rantsi an nafsi akan kansa yana ganin sako akan kansa da abubuwan da yake ba ruwansa da shi a fi asratin a cikin tuntuban da yake sai ba ruwan ba wata tuntuba bane ba wa zallatin da kasa da wani kaskanci lu'unsi saboda samun nutsuwarsa براءة في تركه لأتبها وذلة عند شعور عيبها وذاك أصله وذاك وذاك أصله الرضا عن نفسه في يومه وغده وأمسه wannan gaba mutane na ga takwata yi to wannan min uyubin nafsi wanda ya littafin nan da muke karanta ne ana ji ko shi sa nake cewa idan mutum ya karanta zai kamar ya ga dan tamori ido ido yana sifanta shi fulla fulla to shi kuma malamin tsakanin mu da shi a yau ana ji ko aƙalla shekara ɗari biyar da wani abu domin ya rasu a shekara ta ɗari takwas da casa'in da tara an gane mu ko yau shekarar mu ta dubu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya kaga yanzu mun ɗauko ɗari hudu da arba'in da ɗaya muka haɗa da wato can ɗari tara kaga dubu ɗaya kenan ko kaga mun haɗa wannan ɗarin aka haɗa da ɗari hudun nan ɗari biyar kenan ko ɗari biyar da arba'in da daidai tunda shi da can za mu za mu dauke daya ɗari tara babu ɗaya fara ɗari biyar da arba'in daidai tsakanin mu da shi da yin wannan kasida sai ga ɗan tamori ya zo yanzu yana gaya mana ga yadda abin yake eh Allah ka mana magani saraka wa atrukul abyata ma al muntasib bi ghairi tafsila za mu ba wannan bayanin tare shi wannan ɗan tamori ba sai an rarrabe ba nas'alullah an yahdiyana jami'an muna roƙon Allah ya tsayar da mu gaba ɗaya ila ɗariƙil mustaƙim ya zuwa tafarki wanda yake madaidaici a to ina zuwa ayyuka alƙari ya kai mai karatu idza kana almar'u idan da mutum ya zamanto qaddawa fi kiyani qalbi hadhihi aluyub ya nade wayannan aibobi a cikin zuciyarsa fa kaifa yakunu qa'idan wa sa'idan ya zai zama jagora ya zama shugaba fa jazallahu shaykh ash-sha'rani khairan Allah ya saka wa shaykh sha'rani da alkhairi bi naqlihi an shay'a bi madinal magharibi saboda ya karanta daga abu abu madina al-maghribi a littafin mai suna lawaqihul anwar al-qudsiyya fi ma'rifat qawaid as-sufiyya yake cewa wa adarru shay'in al-muridi mafi tsananin cutar da abu amsa muridi subatu lil ahdath al-mubtadi'in shine abokanci yara wanda yanzu suka fara fi tsariki a cikin tafarki an gane fa innahu domin cewa in ya abokan yara ya tamashiyaku alaihim zai ce shi shehi ne a kansu saboda haka fayan kadi wa nasiri shi ma ai bai zama shehu ba amma ya shehuntar da kansa ko ba gane ba saboda haka sai zama ya yanke a bisa tafarkin da yake na tafiya la'anna tarbiyatul muridina domin tarbiyyar muridai innama hiya lil ashiyakh tashawunaji allazina khamidat bashariyatuhum wanda bashariyar su gaba ɗaya ta riga ta bice shehun nake su ne wanda in ka kalle su za su sana ma Allah yanzu ka kalle shi wanda rubuta ya zo wucewa ai da ka kalle shi ba an ce ma kuma ka ce la ilaha illallah ina fatan gani amma in kalle wannan dan tabore ya zo wucewa top ija sai da ko tana ma kowaye ko wato idan Allah mai mata musu kowaye nan da zarga bakin su wallahi saboda ka aje akai mutum kabari ana sa shi a kabari a ce kowaye dan aka aka sa shi a kabari aka ce kowaye aka yi dace mala'iku sun ce man rabbuka sun zo aka ce kowaye ce au mala'ika ce wato ko ni ne ma kenan a ka duka abin da hali eh a ce abin da hali ana ka mutum ya ce ya kansa wallahi a to kuma dai a to a to saboda ka ka abokanci mutumin da da an kalle shi haka ka ce ko me me me ibn ashir ne fara da yake cewa a fasalin nan fi fi bidai menene bidai sufiya ne ko menene a cikin cewa ya sahabu shaykhan arif al masaliki ya ki fi da dike ne mahalifi sai ce yuzakirun laha idza ra'ahu wa yusul al abda ila mawlahu da ka ga shayin naka itina maka ubangiji isadar da kai zuwa ga ubangiji wannan shine abin da ake bukata saboda haka watan matu mujahadatuhu sannan ishhadin su ya cika sai ce wa amma su mutar ahadasu lil fasadi amma ka abokanci kananan yara dan barna fa zalika amrun kharijun an tariqil qaumi jumlatan wahida wannan al'amarin ya fitar daga tafarkin mutane su baye jumla daya baki daya ba su bace a ciki saboda haka mutum ya ce kan sanan ya faɗa har ila yau a cikin shafin 58 yace situna mimma radisi shayatin mutum sittin daga shaidanu maridai an ce maridin shaidan ai katin shaidan kenan irin wato me ya ishe shaidanin maridin ba ganin shaidanin maridin ai ai irin shaidanin nan na zamanin annabi suleiman ifritun min aljinn an gane ko to shaidani maridin shaidani guda 60 yace la yufsiduna ma afsadahu qarina su ifira rasul barnar da irin dan tamore zai yi a cikin sakar ɗaya wallahi muridan shaidanu guda 60 ba za su ji Allah ka mutum ya yi kansa Allah ka ce za mu tsaya nan Allah ya kai mu kuma sai mu karasa har yanzu ba mu fita daga bayanin sufanci ba a wannan bayanin namu muna magana akan hakikalin sufanci yayi shin wannan abin da dan tamo da yake sufanci ne ko ba sufanci ba in mun gama karanta kowa sai ya kansa kiyamun dare duba Allah ya samu dace ina ba wa awasin hakuri don Allah eh kwarai muna ba ta hakuri eh zuwa kwanan sai ka zo kanka ba mu dawo insha Allah gaskiya ne